أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايا هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta lahadi a yau muna 27 in watan 12 miladiya ta 2020 wanda da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wannan zai zamanto mana zama na goma sha takwas a cikin wasiyoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama zuwa ga iyaye mata sati da ya gabata mun yi bayani akan abin da ya shahi tarbiyyantar yaro da kulawa da shi ta ɓangaren zamantakewan yau da gobe ta hanyar da uwaye za su yi ƙoƙari matuƙa su karantar da yaransu su san girman da uwayen suke da bayan shi kuma su san girman da 'yan uwan mahaifinsu suke da imana kotan mahaifin shi kotan baban shi a karantar da shi ya san 'yan uwan shi gwargwadon hali haka kuma bangaren da ya shahi 'yan uwa na bangaren mahaifiyar shi nan ma a Uh, faɗakar da shi cewa suwa ne kaza ne suwa ne kaza ne suwa ne kaza ne wannan zai taimaka wa yaron akan sanin suwaye yan uwan shi sannan kuma da ƙoƙarin sadar da zumunci zuwa gare su muna ga irin yadda al'amura suka kai suka kawo a yau zumunta ta shiga cikin wani yanayin da sai dai ubangiji subhanahu wata'ala ya laddafa mana idan kana karanta dalilai da suke magana akan abin da ya shahi zumunta idan ka duba kai da kanka kama kanka lissafi sai ka ga kai abin nan ba labari da haka wallahi wajibi ne in gyara wajibi ne ki gyara wajibi ne mu gyara gaba daya sannan ko mu kokari matuƙa mu ga cewa mun ɗore ɗiyanmu akan irin wannan turba ta yaya za a yi su zamanto suna da kulawa da zumunta suna da kulawa da 'yan uwansu ta ɓangaren da ya shahi kai kawar rayuwa ne da sauransu manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu manzala yake cewa duk mutumin da yake so a yalwata mishi arzikin shi imana fafutukan neman kuɗi ne kake to a cikin neman da kake idan kana so Allah sama neman ka albarka kaga cewa kana nema kuma da izinin Allah kana samu Allah ya yalwata maka arzikinka a buɗa maka shi sannan kuma wa yunsa lahu fi atharihi bi ma'ana Allah ya dada wa shekarunka albarka ko kuma ya zamanto ma ƙarin shekarun Allah zai maka saboda wa ma zalika ala Allah bi aziz yamhu Allah ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab Allah yana goge abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama ƙarin shekarun ma a karan kansu sai a maka ko kuma ya zamanto a shekarun naka ne Allah ya zuba musu albarka ga ka da shekara ashirin talatin arba'in amma aikin da kai idan aka lissawa shi da shekarun ka sai aga ka aikin naka ba karamin aiki bane ba amma kuma shekarun naka yan kaɗan ne to duk mutumin da yake so Allah ya mashi waɗannan baiwan guda biyu arzikin ka ya yalwata sannan kuma Allah ya ba shekarun ka albarka ko Allah ya ƙara maka shekarun to ka yi ƙoƙarin sarar da zumunci to kaga dukkan uwar da ta yi kokari da uban da ya kokari ya karantar da ɗiyan shi zumunci to wannan alama ce daga cikin alamomin da izinin Allah yaran nan a zumuncin nan da suke da to za su samu yalwa ta rayuwa da izinin Allah subhanahu wataala kar da mahaifiya ta kula da ƴan uwanta kawai wanda shine abin da yake faruwa so da yawa kaga iya sun hi himmantuwa sun hi bada muhimmanci ga ƴan uwansu na bangaren da ya shahi mahaifiyarsu amma bangaren da ya shahi mahaifi zai gaba ruwansu da su to wannan kuma iya zawa daga ananiyar da ita matar take matar take da wani lokaci sannan kuma da rishin kulawan da shi uban yake da shi ma wani lokaci mana ba zai kula ba akan ayi kaza a kai su waje kaza a kai su su yi zumunci da yan uwansu ko kuma a kasuwa ne su yi zumunci da su a duka ba zai wannan ba shi kawai ya sa abin da ta ga dama kawai shi za ta yi a daidai lokacin da za ka ga da yawa bangaren da ya shahi yan uwantaka na bangaren uba gaskiya ba a fiye ba shi muhimmanci ba iya da kyau mu ji tsoron Allah subhanahu ta'ala mu tabbatar da yanda waccan bangare yake na zumunci ne to shi ma wannan bangaren na mahaifi shi ma zumunci ne sannan kuma uwa ta yi kokari a cikin abubuwan da za ta yi na tarbiyyantar da yaro saboda alhalat ijtima'iyya cikin zamantakewa na yau da gobe kene ya zamanto ta karantar da shi ladubban da ya kamata ya yaro ya zamanto iya da game da manya kar a ce a ga wani yaro nan baya jin maganar kowa subhanallah mazalla ke cewa baya daga cikin mu laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'lif wa ya'rifu li'alimina haqqahu mazalla ce baya cikin mu mutumin da bai girmama babba baya daga cikin mu mutumin da bai tausasa bai tausaya wa yaro baya daga cikin mutumin da bai san kiman malami ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci waɗannan abubuwan to wannan bayya cikin mu bayya cikin mu musulmai bayya cikin mu mu mabiya manzo Allah baya cikin mu mu kaza kaga dai akwai kalubale mai girma al'aiti hal kowane yanayi ne dai mutum ya kokari ya nisanci idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baya daga cikin mu akwai matsala kenan mutum ya yi kokari ya zamanto ya karantar da yaran shi cewa yanda za su rika girmama wanda suke gaba da shi mazala sallallahu wanda suke gaba da su mazala sallallahu alaihi yake cewa ikramu zi shaybatin muslim mana girmama mutumin da yake da furfura yake da hurhura ta musulunci mutumin da ya tsuha a cikin musulunci har ya hurhura mazala ce girmama shi iya daga cikin imani mana kaso ne na imani da aka iya da kyau a karantar da yara irin waɗannan abubuwa amma sai ka ga yaro yana ta abubuwan da ba shi ba a saman titin anguwansu wataƙila har da ƙannun uban shi da yayin uban shi ma a kasa yin wanda zai mashi magana ya saurare shi haka kuma a karantar da shi ladibba game da abin da ya shahi malamin da zai karantar da shi ka tambaya ka ji irin mu'anat irin hama da malaman makaranta suke yi a yau ko makaranta na abin da ya shahi addini ko makarantar da ya shahi boko za ga ana fama da kalubale da yawa saboda irin rashin kumya da karancin ladabi da ake samu tare da wasu daga cikin ɗaliban da suke ɗaukar ilimi wanda wannan kuma iya da alaƙa kai tsaye da irin tarbiyyar da suka samu kenan iya da kyau ki karantar da yaron ke san tarbiyya ya san ƙoƙarin girmama malamin shi da sauransu Uh, so da yawa kamar da suke ambata cewa da likita da malami matukar ba a lallabe su ba ba a lallashe su ba a bi su a hankali ba to ba su fiye baka abin da yake tare da su na amfani ba shi ya malamin da zai karantar da kai yana zawa sai ka aikata wani aktin da ka fusata shi mana mushe ne ya shigo cikin kalas ɗinku yana shigowa sai ya iske wani abin da bai da daɗi sai kuma wani mishi wata magana marar daɗi ko kuma yi ma wani magana ya ƙi kula sai ka ga ya fusata ko kuma kawai dai hama ne yake ya za a yi ya dan sauke abin da yake saman kanshi kun gane ba ku gane ba kaza ne ba kaza bane kawai ku kuka sani a iya da kyau yara su zamanto suna da tarbiyyantar da su akan kula da malamin su dake karantar da su da kokarin yi mishi biyayya kokarin kokarin dokan abubuwan da yake ambata musu na yau da gobe na abin da ya shahi karantarwa insha Allah ta'ala a yau zai zamanto gaba ta gaba shine hanyoyin da ya kamata abi a bada tarbiyya waɗannan abubuwan da aka ambata gaba ɗaya wajen sati guda hudu kuna makamancin wannan to wace hanya ya kamata ki biyo in biyo mu biyo gaba ɗaya mu saboda mu tarbiyyantar da yaran mu ubangiji subhanahu wataala ba mu dacewa kuma Allah ba mu ikon sabke tarbiyyar nan yanda ya kamata a abu na farko akwai uslubul la'ib akwai salo irin na wasa mana yaro ne ɗan ƙararrami wani lokaci zaka karantar da shi zaka faɗakar da shi zaka mishi wani huskantarwa akan wani abu amma sai ga ta hanyar kawai wani wasa ne za a tsara mishi ko da makamancin wannan wanda wannan sai ya sa hankalin shi hiba yuwa zuwa ga abin sama da ya zamanto a ce kawai aji shi ne zaka karanta mishi dokoki ko da makamancin wannan ya zamanto a cikin wasan zaka karantar da shi wani abin da kuma zai iya zamanto mishi a matsayin darasi wanda zai amfani da shi a cikin rayuwar shi kenan akwai asalib na wasa wanda daga cikin irin waɗannan usulubi inda za ga tashoshi da ake budewa na irin yara kankana to sai dai so diya kuma wanda suke bude tashan su ma irin yaran su da irin nasu manuhohin da suke so su sama diyan mutane da sauransu sai ga wani lokaci suna barin hanya a daidai lokacin da baya halatta uwa ko uba su sa ido kawai ya zamanto yaro wanda tasha zai kalla zunzurutun ta bi ma'ana ba tare da tantance mashi ba me abin da ya kamata me bai kamata ba amma a daidai lokacin da aka samu zaka samu ana ana shi su mulla ana wasanni irin irin irin irin irin na kwaikwayo da ake irin na yara kankana wanda zaka same su hatta a saman satellite ko kuma zaka samu wasu tashoshi suna irin waɗannan abubuwa wanda zaka ga ya dace da karantarwa ta addini wanda wannan wani babu wani laifi wanda kuma a cikin wasan ne za a karantar da yaro cewa ga irin abin da ake so a kimsa mashi na abin da ya shafi tarbiyya kenan kai ma ke amfani kai ma kai amfani da irin salo irin na wasa wasu lokuta wajen isar da sako wanda yake na tarbiyya ne kenan ya danganta da kalan yaron ya danganta da irin mustawakin da yake da nivon da yake na hankali da irin yanayin tsarin yaron akwai yaron da kawai ba wasa yake burge shi to in ka ce zaka tarbiyantar da shi in ba ta bangaren wasan ka biyo ba sai kaga ana ta samun dameji da matsala da cikas abu na biyu shine uslubu su'al salo ko kuma method na tambaya mana kawai ana zama haka sai kai tambaya ni da menene kaza ka san tabbas ba sani ba misali ko da makamancin wannan ko kuma kana so ka ji kowa faɗi irin nashi tunanin in sun kai irin matsayin da za a musu irin wannan idan suka baka amsa in aka yi katarin aka dace cewa wani ya samu to ka shajja'a shi bi ma'ana ka bashi karfin gwiwa ka ba shi ƙarfin gwiwa akan samun wanda ya sannan kuma in akwai wani abin da za ka yi modifi a cikin abin da ya faɗi ka yi ta'adilin shi kenan kana iya addala abin ya koma wani ya koma irin amsan da zai zama to yayi daidai da wannan insu to yanzu a dalilin wannan tambayan da kamun suka baka amsoshin su wannan ya ce kaza ka ce a ba haka bane ba wannan ya ce kaza ce ka kusa wannan ya ce kaza ka ce a ka kusa saura diris to wannan zai sa har abada wannan amsan da za ka ba su ko kuma in suka daga suka samu ta kace kaza ne daidai to har abada ba za su manci wannan abun ba saboda kowane lokaci za su in suka tuna abun za su rika tuno irin wannan tambayoyin da ka musu da hamayya da suke yi a bangaren da ya shahi ba da amsa da sauran abubuwa makamantan wanda suka gudana a wajen kenan daga cikin salo da ake bada tarbiyya akwai salo na tambaya kenan lokaci zuwa lokaci ya zamanto ka tambaye su kaza ko kuma kana so ka dora musu wani wani hukunci mana wani kana so ka dora musu wani karatu na daban ko kuma kana so su san abu kaza sai ka ce to wa ya san kaza wa zai mana kaza mu gani to wannan duka iya daga cikin salon da ya kamata ma shi su mahaifa su su kula da shi bangaren da ya shahi da ya shahi bada bada tarbiyya sannan kuma duk wanda aka katari ya dace da daidai to kai kokarin bashi karfin gwiwa saboda so da yawa iya daga cikin matsalolin da ake fama da su a bangaren tarbiyya za a ma yaro za a bashi karfin gwiwa ba za a bashi karfin gwiwa ba a cikin abin da yake na mai kyau in kaga ana surutu akan shi an tada kaza an tada kaza to kawai ya bar hanya da take ta daidai to a daidai lokacin da in ya bar hanya za a yi abin da za a yi kokarin maido shi to in yana saman hanyar tiryan tiryan yana tahiya kuma to a rika mishi wasu kyaututtuka da wasu abubuwa da ran shi zai zai bayu zuwa ga ya ci gaba akan abin da yake kuma ya ƙara samun ƙarfin gwiwa misali ka ce duk wanda ya harrace misali izihi biyar ko kuma izihi goma to na alƙawari zan siyo mishi velo misali ko kuma na alƙawari zan siyo mishi wani kayan wasa wani abu dai wanda zai haranta wa yaro rai wani abin da zai iya amfana da shi ya rika jin cewa shi ma ba wasa ba ne ba saboda dalilin karatun da ya yi a dalilin shi ne aka bashi kaza wannan yana taimaka akan tarbiyya ya samu gindin zama sosai abu na uku shine salo na na abin salo na na buga misali ka buga musu misali saboda buga misali kamar yadda suke laraba suke cewa bil misali yattadihul maqal bil misali yattadihul maqal bi ma'ana da misali ne magana take fitowa a gane ta baro-baro imana duk abin da kake so ya huto hili to an ka buga misali sai ga abin ya hi hutowa hili kamar yadda Allah ke cewa tilkal amsalu nadribu halin nas sai ya ce wa ma yaqiluha illa alalimun a wani wuri yake cewa kuma wa daraballahu mathalan مثلا للذين للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة da sauran musallai wanda ubangiji subhanahu wataala ya bamu labari akan cewa ana buga misali ne ga mutane saboda hankalinsu ya kawo kan abun saboda su ankara saboda su yi kaza saboda su yi kaza manzo Allah sallallahu alaihi daga cikin salon karantarwar shi da yi da tarbiyyar da ya bada ya kasance yana buga misali wata rana yake so ya kwatanta wa sahabban shi kima da daraja da sallah take da sai ke ce musu wannan sallar da kuke gani irin kimarta da darajarta kamar misali a ce wai mutum ne duk a wunin Allah in ya huto kohon gidan shi akwai wani tafki misali zai tsaya a wannan tafki misali yayi wanka yayi misali kenan yayi yayi so daya yayi so biyu har sai sai yayi so biyar kaga misalin salloli guda biyar kenan asuba azhar la'asar magriba isha'i manzala yake cewa hal yabqa min daranihi shay shin yanzu wannan mutumin da yake wanka so biyar a wuni za a samu dauda a jikin shi sahabbai suka ce a'a ya ma'aikin Allah la ya baka min daranihi shay ba za a samu dana datti a jikin shi ba ko kaɗan sai manzo Allah ce to fa kadhalika salawatul khams yo ai kamar haka ne ma salloli guda biyar salloli guda biyar su ma irin abin da suke mutum kenan da haka duk mutumin da yake yin sallolin nan guda biyar a wuni to da izinin Allah bayyada wani sauran aiki wanda yake na banza matakar ya nisanci alkaba'ir manya-manyan zunubai to kankanin da yake yi kuma in ya zo alwala in ya wanke hannun shi zunuban da suke hannun shi za su zube na idan shi zai zuba na kaza zai zuba da sannan kuma daga sallah kaza zuwa sallah kaza ita ma ayyukan da ya aikata na ba daidai ba in dai karamin zunubi ne to Allah ya yahe shi to kaga kenan manzala ya buga musu misali ta hanyar yadda sallah take mai da mutum ya zamanto tas bayyana datti ko kaɗan na zunubi to haka isu ma manzala buga musu misali kenan da ruwan da mutum zai rika yin wanka wanka so biyar a wuni ubangiji subhanahu wata'ala yake ce mana a can cikin suratul anbiya'i Allah yake cewa ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu Allah yake buga misali ga masu imani kaga tarbiyya kenan tana buƙatan buga misali Allah yake cewa waɗanda suke kiran wani wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba yake cewa su waɗanda kuke kiran nan wa gaba ɗayansu su haɗu gaba ɗaya su haɗa ƙarhi da ƙarhi da mutanensu da aljannunsu a kan su yi ƙoƙari su yi yunƙuri na su halicci ƙuda kawai ƙuda Allah yake cewa ba za su iya ba in kuma za su iya to ku ce su yi mana eh lalle ba za su iya ba to ba za su iya ba kenan mutumin da ba zai iya halittan guda ba abinda ba zai iya halittan guda ba yanzu ya kai ya zamanto muku abin bautan da za ku rika bautawa kaga misali ne Allah buga musu to da, da misali ana ana tarbiya kenan tarbiya tana tana samuwa ta bangaren da ya shahi misali kenan a buga ma yaro misali a ce mashi misali yanzu kai da kake wannan abin da ba daidai ba an ce ka bari an ce ka bari saboda kaza saboda kaza yanzu ka duba rayuwar wani ai ka san wani ko ina san wani yanzu ka duba da yake rayuwa yanzu rayuwar shi abin mai kyau ce a bata da kyau me yasa to shi ma irin kaza da kaza ne ke aikata ai kenan bai kamata ba kai ma ka sa rayuwarka cikin irin wannan hatsari da gadari kenan da musallai dai wanda suke daidai da irin shi kalan yaran sannan kuma da irin mustawa da yake na na hankali abu na hudu akwai usulubi na at-tarbiyatu bil qissa bai wa yaro tarbiyya ta bangaren da ya shahi bashi labarai labaran abubuwan da suka wuce mana a bashi labari kaza daga cikin labarin nan kaza sai kaga an zaƙulo mishi wani hukunci ko na riƙo da amana ko na ƙoƙarin kula da sallah ko na ƙoƙarin kaza ko na ƙoƙarin kaza ta hanyar bashi kissa misali kissa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da irin jarumtan da manzon sallallahu alaihi yake da ka ɗauko wani bangare ɗan kaɗan ka karanta wa yaro a matsayin kamar irin abin da ake na tatsuniya to nan ba tatsuniya za a yi ba a kissa za a karanta musu kaga akwai salo na uwa ta tara ɗiyanta yadda muka saba dai a tara yara a rika musu tatsuniya irin na mutanen da ko kuma irin na wasu abubuwan da ma watakila da babu su to an aka tara yaran nan a rika ba su kissoshi kankana mana taƙaitaccen bayani mulakhas a samu ta kissa mai faɗi sai a yi rezimenta ta zama ɗan kaɗan a ɗauko irin abubuwan da ake so yaron ya riƙe kiyaye sai a ba shi wannan labarin sai ka ji yaron yana cewa a dalilin kissa misali da aka mashi sai ce ni ni ne wane ko ana wasa yake ji an ce shi shi ne Umar wani ce ne Abubakar wani ce ne Usman wani ce ne Ali radiyallahu anhum ajma'in a dalilin kissa shi da za a rika bada yayi wani abun burgewa yaron sai ji cewa abin ya kama zuciyar shi to kaga wannan abu zai taimaka wa yaro akan ya samu tarbiyya kina ana tarbiyantar da yaro ta bangaren da ya shahi bashi kissoshi wanda an ka duba salo na tarbiyya da alkurani mai girma bamu akwai wannan a ciki qur'ani mai girma daga cikin abubuwan da suke cikin shi akwai kissa akwai bayani akan abin da ya shahi kira zuwa ga ɗayan ta Allah sannan kuma hannunka mai sanda akan abin da ya shahi sanya wa Allah kishiya sannan kuma abin da ya shahi halal haram da sauran irin bayanan da abin da yake cikin Qur'ani daga cikin su kaso mai girma akwai abin da ya shahi ba da labaran mutanen da suka wuce wanda suke na baya kuma wannan labaran ana ba mu su ne saboda saboda mu kan mu hada zuwa ga cikin abin da suka hada yanzu misali Allah da yake ba mu labarin adawa ake ba mu labarin samudawa ake ba mu labarin fir'aun ake ba mu kaza kaga misali fir'aun karshen lokacin da yazo ya rasu yake cewa amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila yace wa ana minal muslimin Allah ya ce mishi al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin sai ya ce fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya za mu tsiratar da kai da gangan jikinka dan ka zama aya alama abun lura izina darasi da leson ga wanda za su zo maka ga wanda za su zo a bayanka linaj'alaka za mu sanya ka ka zamanto a matsayin aya to wannan ayan ita ce alama kaga me yasa Allah ba mu labarin shi gashi nan fir'aun yayi kaza yayi kaza inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shiy'an yastad'ifu da'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin Allah ya tabbatar da cewa yayi dagawa a ban kasa kuma Allah ya ce mabannaci ne kai har inda fir'aun yazo yake ce ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku in ma akwai wani Allah to ni ne sama da shi subhanallah Allah ce fa akhadahu Allah nakala al-akhirata wal ula to kaga irin abubuwan da da irin matsayin da ya kai na girman kai da jijji da kai saboda giyan mulki ta ɗauke shi yana jin ca yahi kowa ya mahi Allah a gina mushi wannan zai hada da Allah da sauran irin abubuwan da ya hadi yanzu Allah ya kare da shi sai Allah ba mu labarin shi ga harkon labarin ga ƙarshen labarin saboda ya zamanto mana abin ɗokan izina ya zamanto mana abin ɗokan darasi kenan duk yanda Allah ya maka matsayi ya maka ɗaukaka ya maka kaza to kar ya zamanto ɗabi'anka irin ɗabi'a ce ta fir'aun fi ɗabi'a ta ma'urikum illa ma'ara wa ma'ahdikum illa sabilar rashad kawai ka kama inda ba gaba kana karya ba ruwanka baka jin maganan kowa baka kaza baka kaza a shi da yayi wannan ma wanda shi rashin kumin shi ta kai har ce Allah ne shi ma yanzu ya zama labari ya zama khabaru kana sai dai a ce fir'auna ya kasance a da amma ba yanzu ba to da haka kai ma kai hankali to zaka samu irin waɗannan labarai a cikin alkur'ani mai girma wanda kuma duka ana bayar da su ne saboda tarbiyyantar da mu ɗabi'u masu kyawu bima na kar mu abin da ba daidai ba an muka abin da ba daidai ba ga mutanen adawa ga samudawa ga irin abin da ya same su falamma ra'ahu qalu hadha aridun mumdiruna Allah ce bal huwa masta'jaltum bihi ri'un fiha azabun alim suna ga hadari ya taso iska ta taso suka rika ce a aridun mamdiruna za mu samu ruwan sama za mu samu ruwan sama aka ce a wannan ai ba ruwan sama bane ba rihun iska ce a cikinta akwai azaba mai radadi kaga an yi ta wa'azi akan su su shirya su gyara mutanen annabi salihu alaihi salatu wasalam lokacin da suka nemi cewa dole sai an ka taguwa taguwar Allah ya kawo ta suka soke wannan taguwa idin ba'atha ashqaha toho daga na aka ce tamatta'u fi darikum salasata ayyam zalika wa'dun ghairu makdhub ku ji dadin ku a cikin gidajen ku tsawon kwana uku kawai kenan ana ba da tarbiyya ta bangaren da ya shahi baiwa kiba da kissoshi da buga misali da awam makamantan wannan sannan kuma daga cikin asalibu na tarbiyya akwai at-tarbiyatu bil wa'z wal irshad والتوجيهات والتوجيه كوجه da yaro ka mishi wa'azi ka mishi gargadi mana wani lokaci a matsayin ki ta mahaifiyarsu ki tara su ki musu nasiha ya hankalin su ya kai inda za a rika yi musu nasiha suna suna suna rikewa kenan ka tara su a musu nasiha akan lasiya ma in akwai wani abin da ake so su gyara ko kuma a akwai wani abin da ake so su su bada hankalin su zuwa gare shi a gargade su a sha hankalin kowa ba zaman tuba kawai kiɗi da waka ne zai ta tashi a cikin gidanku da tasha kaza da tasha kaza shi kawai kuka ba tarbiyyar ku kun kawo yaran duniya haka nan kawai kun bar su sakaka sai zaman tuban da abubuwa da suke marasa kyawu ba abin da yaran suke aikatawa sannan kuma tarbiyya ana yin ta ta hanyar alhiwar tattaunawa bi ma'ana ɗiyanka ka zo ka zauna da su ku rika tattaunawa wannan tattauna da su shi zai taimaka maka akan fahimtar halin kowa saboda kowa da irin halin shi da irin ɗabi'a shi wanda Allah ya shi kenan wannan tattauna ka tattauna da wacce ka tattauna da wani ana hira wani ce kaza wani ce kaza wani ce kaza ana taraha ana abubuwa kai kuma daga nan kana kana ɗaukan wasu abubuwa ne game da ya zaka bullo ta hanyar tarbiyantar da wacce wani ya zaka ka tarbiyantar da shi wani ɗabi'ar shi kaza ne wani ɗabi'ar shi kaza ne to waɗannan abubuwa duka yau da gobe masu tarbiya in suka kula da su wannan abin zai taimaka akan a samu yara masu hankali Allah mana da Allah mana dace abu na gaba shine tarbiya ta hanyar bil thawabi wal iqab bisawabi wal iqab ta hanyar uquba sannan kuma da bada tukuici misali ka ce duk wanda ya kaza iyar tukuici kaza amma ho duk wanda aka nazo ba ta bai sallah ba ko bai ta masallaci ba namiji ko kuma nazo ana kaza to akwai bulala eh ita ma tana nan tana da irin nata muhimmanci a cikin tarbiyya kwarai da gaske ba tarbiyya babu bulala tabbas akwai salo daban-daban da ake bi wanda yaro in ya kai wani wannan bulala za a mushi kamar da manzon sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari akan muru auladakum bis salat ko umarci diyanku su yi sallah a lokacin da suke da shekara bakwai in yaron ka ya kai shekara goma baya sallah to ka mushi bulala ka bulale shi saboda yana dab da ya balaga in bai ba da hamzari ga sallah ba yana yawa ya zaman to ya balaga kuma ya kasa yin sallah kamar yadda zaka ga da ana samun daga cikin matasa a yau wannan wannan shine ɗabi'an su kuma asalin abin ya taso daga rashin ba a tarbiyantar da su akan abin ba illa Allahumma wasu kuma an tarbiyantar da su an yi bakin iya kuma ubangiji subhanahu wataala dai bai bai shirye su ba a wannan kenan ana ba da tarbiyya ta bangaren uquba kenan ta bangaren da ya shahi bai ma yaro a ladabtar da shi a dan bulale shi jikin shi ma ya ji wannan shi iya daga cikin asalibi na tarbiyya wanda manzala sallallahu alaihi ya karantar da mu wannan lalle ba an ce ba misali in za a karantar in za a yi tarbiyya kawai zamanto kishi ne ba ji ba gani a'a ya zamanto wani lokaci da nazara da kallon ka misali wani harare za ka yi ko wani ishara za ka yi girgiza kai ko kuma ka kaɗa ɗan yatsanka ka nuna a kai kaza wani lokaci ka yi magana wani lokaci kuma idan zamanto ta kama a yi bugun hallo hallo kaɗan zane shi i ka zane shi sosai baya komi wannan zai saboda kula da tarbiyyar shi ce in kuma ka so shi ya zamanto baka iya taba shi to in baka hankali ba kamar da ake cewa duk wanda ya so dan shi to duniya za ta ki dan wanda kuma wanda kuma yake dan shi to duniya za ta so dan bana kenan zai samu tarbiyya Allah ya datar da mu tafarki wanda yake madaidaici Allah shirya da mu ya shirya da zuriyar mu akan mutumin da yake tarbiya bayan kai waɗannan abubuwan da aka ambata gaba daya alisti'anatu billah ka nemi tanyo a wajen Allah subhanahu wataala akan Allah ya taya ka sannan kuma abu na biyu ya zamanto kana da ilimin da ake bada tarbiyya sannan kuma abu na uku ka karanci irin dabaru na ba da tarbiyya lasiyama ga mutanen da suka riga suka wuce sannan kuma ya zamanto kana da abokai na gari wanda za su rika taimaka maka akan tarbiyyantar da tarbiyyantar da yaranka insha Allah ta'ala wannan shine karshen abin da ya shahi takaitaccen bayani akan tarbiyya fatan mu ubangiji subhanahu wata'ala ya shirye da mu karantar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita Allah ya shirye da mu ya shirye da zuriyar mu ubangiji subhanahu wata'ala ya mana tawfiq ya ba mu dacewa dukkan wasu kai kawo da dabi'u da dawainiya da wahalhalu na rayuwa ubangiji subhanahu wataala ya sassafta mana su kuma muna fata Allah subhanahu wataala ya arzuta mu da shugaba na gari a yau muna cikin rana wanda ake zaje a kada ƙuri'a kenan muna fata Allah subhanahu wataala ya arzuta mu da jagora na gari wanda zai kokarin kwatanta abin da ya shafi adalci ga 'yan ƙasa sannan kuma ya kula musu da addini sai kula musu da rayuwarsu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء وارفع أبويه